إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله يقول عز من قائل نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران فاحسن القصص واحسن الاحاديث والتي فيها عبر وعبر بكلام الله تبارك وتعالى يليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو من أركان الإيمان به وتصديقه الإيمان بما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ففي أحاديثه صلى الله عليه وسلم روائح القصص التي يهتدي بها الإنسان ويصحح حياته في الدنيا وتكون له نورا في يوم القيامة من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم التي سننطلق منها في هذه الخطبة المباركة ما رواه عن بني إسرائيل فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا من بني إسرائيل اقترب رجلا آخر هو من بني إسرائيل ألف دينار ليتجر بها فقال الدائم ائتني بكفيل على هذا المال فقال كفى بالله كفيلا وقال ائتني بالشهداء يشهدون اني اقرضتك هذا المبلغ الطائل قال كفى بالله شهيدا فقال صدقت كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا فأعطاه ألف دينار ولم يكن بينه أي بين الدائن والمدين إلا الله تبارك وتعالى وكل أحسن إيمانه وأحسن ظنه بالله وتوكل على الله حق توكله فأعطاه ألف دينار فانطلق المدين يتبع بهذه الأموال يبيع ويشتري ويعمل بالبحر حتى جاء الموعد المحدد الذي يرد فيه الدين فشاء الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم أن تكون الرياح شديدة والأمواج شديدة وليس على شر في البحر مركب يركبه المدين ليؤدي دينه للدائن فانتظر من الصباح حتى المساء فقال إني وعدت أن أعيدها في ذلك اليوم أو في هذا اليوم ولم أجد مركبة فأخذ خشبة من أجل هذا العلماء يسمون هذا الحديث المبارك بحديث الخشبة أخذ خشبة فنقرها وأخذ سرة فيها ألف دينار ووضعه في الخشبة فأحكم إغلاقها بعد أن كتب رسالة من فلان إلى فلان أني وعدت أن أعيد مالك في هذا اليوم المبارك والله شهيد أني لن أجد مركبا فهذا مالك وأقسم الغلام الخشبة فتوكل على الله وقال يا الله إنه سألني عن كفيل فقلت كفى بك كفيلا وسألني عن شهيد فقال كفى بك شهيدا اللهم أني أستودعك مالا فوضع الخشبة في البحر وانطلق بعد ذلك جاء إلى الشاطئ مرة ثانية ووجد مركبا وركبها بألف دينار أخرى وصاحب الدين في الشاطئ الآخر هو على ينتظر من الصباح ليستلم دينه حتى المساء فلما هم بالرجوع إلى المنزل فإذا هو بالخشبة تطفو على الماء فقال لعلي أستدفئ بها أنا وأولادي فأخذ الخشبة عباد الله من الذي أوحى إلى المدين أن يضع المال في الخشبة ومن الذي أوحى إلى الدائم أن يأخذ الخشبة بعد أن بلت من أولها لآخرها أخذها إلى منزله فلما ضربها بالقدوم كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا فيها الرسالة والمال فقال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا يوم كلي a wannan hutuba mai albarka mun farawa kan mu tunatarwa cewa lalle Allah madaukakin sarki ya faɗi ba wanda yake ba da labari wanda ya dace mai gaskiya mai amfani sama da shi Allah madaukakin sarki abin da yake biyo alqur'ani ko yake daidai da alqur'ani in ya inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai hadisi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan ne muke samun abubuwan da suke gyara rayuwarmu mu samu haske a rayuwar duniya mu samu abin da zai haska mana tsayuwar mu a gaban Allah madaukakin cikin labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada waɗanda akwai izina a cikin kuma sun yi dai-dai da rayuwar da muke rayuwa a cikin sa abin da ya faru cikin bani Isra'ila manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an samu wani mutum mai dubara ta kasuwanci abin da yake matsalar shi ne jari da aka sai samu wani bawon Allah cikin bani Isra'ila sai ya ce mace ka ba ni rancen dinare dubu in yi kasuwanci da lokaci ka za idan ya juyo zan dawo ma lokacin da na kalli takwimi na wannan ranar balu na dinare rubu dinar yana da da dubu arba'in da takwas da ɗari biyar da wuri idan ka buga shi shi ne zai baka dinari guda ɗaya in ka buga sau yana da daidai miliyan ɗari da tasa'in da da ɗari uku da wani abu shi ne kuɗin da ake so a bada da shi a yi kasuwanci sai ka zaranta masa amma ka kawo garanto da zai tsaya ma a wannan wuri sai ce na yarda Allah ya zama to garanto Allah ya zama to wuri yace ba matsala ni ma na yarda ka nemo ce su tsaya su tabbatar da na ba ka wannan kuɗi mai girma mai yawa idan rikici ya tafi tsakanin musu ba da shi da abokan sai ke mashi kafa da lafiya Allah ya wadatar ya ke zama mai shida tsakani ya ce na yarda Allah shi ne wuce na yarda Allah shi ne shaida ga kuɗi gida ne ranar kaza daidai lokacin kaza mu haɗa a wuri kaza ka bani suka rasa kowa yana ji a rai cewa kafatin lafi shahidan wa kafatin lafi wakila wannan mutum ya ɗauki kuɗi ya shiga kasuwanci tsakanin da Allah lokacin da ya karɓi kuɗin har a cikin rai yana ji zai iya har a cikin rai yana ji ba cin yiwa zai ba kuma ya yarda da ya sanya Allah ba dan yaudara ya sanya Allah tabbas yana da yakini Allah wakili tabbas yana da yakini Allah ne shaida ne bayan lokacin da mawuyi ya ranar da ya zo zai meka wannan biyan bashi ko yi tsakani ko a tsakani wannan yana wancan gaba ɗayan yana gaba Allah sai ya kaddara a wannan ranar a samu iska mai tsananin kanki igiyar ruwa ta kada ba wani mai kwale-kwale da zai iya hawa ruwa a wannan lokaci ba wani mai jirgin ruwa da zai iya hawa a wannan lokaci kuma ita ce rana a kawai dan uwan musulmi idan a wannan zamanin da kuka yi alƙawari da mu ranar biyan bani aka samu uzurin da kowa ya sani wata kila wallahi wannan bani sai dai Allah ya rabu shi ba lalle ba ne yana daga cikin abin da ya lalata mu'amalar mu yana daga cikin abin da ya maida mu marasa gaskiya yana daga cikin abin da ya maida mu marasa amana muna neman dan kankanan ubiri ne mu cutar da yan uwanmu mu lalata mu'amala mu cire amana da yarda da fatali wannan mutumin hijira yake gani yadda ruwa yake ambaliya yake zuwa yake dawowa har da asar ta kawo kai ya tabbatar ba wani jirgiro da za a samu wanda zai tsallaka daga wannan gabar da ke wancan da ya ce Allah na yi alkawari a yau zan biya wannan baya Allah kai na sa ta zama kowace Allah kai na sa ta zama shaida da aka bai duk wani da shi da shi da shi da ba saboda baya kawai ba wa kai kuɗi a dalilin wannan kusur cire kisan ke kafin sunan hadisin a wajen malaman hadisin haka ba da haka zai kwakwale cikin wannan itace ya kwakwale ya ɗauko da ta da silai dai dai dai dai har silan zinare dubu da zuba dan Allah ya zina da kai ne ma ka biya ba shi ka ɗau miliyan ɗari da tasa'in da hudu da ɗoriya ka zuba a cikin itace ka zuba a cikin ruwa dan Allah tana da yi ne a raka kuɗin nan zai amma saboda yana da yi ya sa Allah ya zama doba ya sa Allah ya zama doshi da ba ba wa Allah aiki kuma ya tabbata Allah zai yi ya zuba dinara ya ɗauko takarda ya rubuta shi daga wani dan wani mun yi alƙawarin ba da kuɗi a wannan ranar amma Allah ya so kudurarsa ta guda ya zuba takarda ya kawo ya rufe bakin kita to dan Allah ruwan da aka ce jiya ruwa na ruwa iska na ta hawa kwale-kwale ya kasa hawa ya kake tsammanin za ka je ba kuma ya fi inda ya fi so ba fa ka tashi za ba ba fa juya za su amma da ya ga yake Allah kai muka sa ka zama lokaci Allah kai muka sa ka zama kuma shaida Allah wannan kudin amana ce a jiya ce a hannunka Allah ka fitar da shi inda yake ba kawai ka kai shi wallahi imanin mu da Allah ba ta wuce da shi ne matsalar mu a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya yarda da Allah sai Allah ya saka ka da kai man sadaqa Allah fa tasallallahu duk wanda yawa Allah gaskiya wannan sai Allah ya gaskata shi shi yasa za ka kaddara mutane sun yi wani abu da take ganin kamar garaje ne wallahi girman alaƙa su da Allah ba da wasu sarki ne Allah bai ba su duniya ana inda aka yi bari haka mana Allah ya wato Allah ba da wasu sarki ya faɗa shi ni Allah yadda kake tsammani na haka ne in kana tsammani na ke kana ce in kana tsammani zan wadata ka zan wadata in kana tsammani zan kare ka zan kare ka in kana tsammanin akwai matsala akwai matsala haka kawai Allah ya ce ka'idar rayuwa ana inda ake bani yadda kake da su haka na kake da ka yare ne naka ya kake so rayuwa ka kasance in kana so ka yi daɗi ka yi tsammanin Allah zai baka daɗi in kana so ka sha wahala ka yi tsammanin Allah zai baka wahala ita ce suna ta Allah mai yanzu ka dai mutum turi ya juya gida wannan mutumin shi kuma tun da an yi alƙawari kuma ya fito a wani rana ya tafi alƙawari shi kuma wannan bashin ba da aka ba da nan miliyan ɗari da sittin da hudu ba fa irin na bashin ba ne na bautunan da sai ka rubuta takarda wajen shafi ashirin da rubutu da wuce bakwai shida ko bakwai ka yi ta bayani da bilanin da ba za ka iya gane da hukuma da gane da ya karɓa abu kawai saboda kana so ka karɓa bayan wata uku a ce ai an canza agreement ko kuma ka sa hannu a karkace su shi ba ko kwandala a ka haka aka ba da wani kuɗi kuma ya fito karɓar kuɗi shi shi ma ya jira tun daga safe har magari ba ka samu wani kuɗi ba saboda akwai tsananin iska ga shi a bakin ruwa sai yana da buƙatar itacen da zai ɗan dumama jikin shi idan ya koma lokacin da wannan tunani wani wani kuma sai ya ga wani kuciccire ya fito alal mali ruwa kawai yana kada shi sai sai bara in na ita kan wannan ya zo shi malamin suka ce ban da Allah waye ke tsara waɗannan mutanen guda biyu wannan tunani kai mai tunani su jefa shi ya kai kuɗi a kawo wannan mutumin buƙatar ita ka kuma ita kan da yake ruwa me yasa ba zai kuma ita da yake gefen kogin bai kan ita da ita da bai suke ba amma aka sa mai sha'awar kisan da yake a jikin shiga daga farkon sa har ƙarshen sa kuma wuta ake so a jikin yaran ban da Allah wani ba wani islamu sun hawa mutum wani wasu sani ya kira kike ya zo ya dauka bai san da ita bane ne har ɗakin shi maza Allah ya sa guduma ya duki wannan idanta yana dukan ka kawai sai ya fashi yana fashi wa sai fara ganin wani ga kuma da farko ya ya karanta ya ga sunan wanda yake jin bashi ya kirga kuɗi ya ga dinari dubu yadda ya kara tabbatar wa ta fadi lafi shahidan wa ta fadi lafi wallahi ɗan uwa idan mun gyara mu'amalar mu mu'amalar mu zafi inda a wannan zamanin ne abinda na faɗa a larabci wallahi wani wannan kudurin ya rike har abada zai ja ka kudin sa wani zai taba ka ba mun hau koyi fara wannan ya kike kudin ya fada ruwa ya ci kudin har abada kenan wallahi wani kuma zai ce na fito da niyyar in ba da kuɗin na rasa da na koma barayi ta ba kwashe wallahi akwai masu faɗin haka wani kuma zai kama ka matsala aka samu wallahi na koma gida sai ka tada yaro na ba lafiya muka kai ni faraha aka yi operation aka karɓi kuɗi kaza wallahi ya kuɗi ka wani ba ta abin da Allah ya rage ba sai ai Allah ya gani yayi niyya shi ba niyya niyya Allah yake bukata ba har da aiki eh manu fa sayyara Allahu amala ku yi aiki Allah zai da aiki ku da aiki ku zai ta kwata mutumin ya karanta suka dare a wajen ka yawa Allah mu ka kashi miliyan ɗari da tasa'in da hudu ni ne fa kuɗin mu ne a ƙasa mun ke lissafi mu masallaci ne ai kaɗan ne ba su kuɗi miliyan ɗari da tasa'in da hudu ka lissafi mu da su masu wannan kuɗi ne kaɗan ne a cikin wannan masallaci kuma ba shi da sai Allah ba wa cikin sai Allah ba rubutu duk duniya ba wanda ya san an yi kuma a ƙasa ake wannan jambarwa ba wannan mutumin bayan ya ba da wannan kudin ya gudu ya san ba ita ce wannan hanyar da ake biyan bashi ba da hannu ya karba da hannu zai biya da haka da ruwa ya lafa iska sai sauki sai sake canza wata dinarar dubu a wata sawa da kayan hawan biyuwa malamin suka ce jaɗin ke ma Allah da siya kenan dinarar dubu ya ranta yanzu ya saka wata dubu alwa ya sake yin wata dubu zai sake biyo bayan sa duk ban da yau a wannan lokaci shi ma aka ce in kama Allah gaskiya Allah zai baka gaskiya yanzu da sai karba cikin shekara daya ya saka naira miliyan ɗari da saba'in da hudu ya sake sa wata a ta ya biyo zai sake biyan ba ilo ne a gida ya kai kama Allah gaskiya kenan Allah zai gaskiya sai sai hayo yana zuwa sai sami gidan wannan mutumin ya ce Allah ne shaida wallahi iska ta yawa igiyar ruwa ta motsa ban samu abu hawa ba sai yanzu da kuɗi yanzu na ba shi jiri kamar uzuri akan wancan jirgin saboda bai gamsu a ransa shi ba annabi ba ne bai gamsu a ransa ba kuɗin ya ce kuma Allah bai gaya mai kuɗin ya ce ba da haka menene mizanin mu'amala su da kawo wannan kuɗi ba za ka haɗu ba ne kana kan ce masa ina kuɗi da ina saka a ruwa kuma na ce Allah ya kawo babu wani alisafin ɗan adam sai ce na rantse ma da Allah ban samu abu hawa ba sai yanzu sai ce ba su musa kuma sai ce gaya ma nake ban samu abun hawa ba sai yau sai ce ba ka turo sako ba shi ba ya son sai masa ya turo saboda ya ɗauki da wani waje sai a zo wani nadaba yanzu saboda Allah ya sa kai ne ka saka kuɗi ka saka da tsaro da Allah ya yi kallon ka sani wani duka sai ta a gaya ma nake ban samu shirki ba ɗaya yanzu sai ce to wanda ya sa ya zama to tafi wanda ya sa ya zama to shari adda an ka irzi imani wanda ya ce ya zama to wakili wanda ya ce ya zama to shaida ya biya ba shi tun da ya biya bashin wannan kudin naka ne koma da kudi abu kure da yake wannan riba shi yake cewa wallahi a gaban manzon Allah haka muke muke ke tashi muna fafi muna bukayar magana muna musu ayyuhum ko ayyuhuma ashaddu imana man amanu bil akhir wa yaqdiru imani wa yaqdiru kalbu gaskiya wa yaqruko da amana da tawakkali ga Allah yasa haka muke mutayar magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ce wannan ne wannan su ce wannan ne dan Allah mu kalli mu'amalar mu wa kanmu da kanmu ne tsari da Allah ya kaddara ne da nake huduba ɗari da tasa'in da hudu ka kawo ta kace waccan ta biya ba ta kafa ce da Allah ya rana in kai ne ka ce baka turo ba duk da ba ta ne turo ba sai bai samu abu hawa da irin ya sa ma shi kuma ta za ta nuna ma kudin ba na ba ne sai ka da hijja kyauta Allah ya yi kenan masha Allah sai ka fara tunanin aure ka fara tunanin gida ka fara tunanin motoci ka sa lauce layi ko ka sa kala ka fito na daban o wan o two o three jerin lambobin mota alfahari an samu mutum ɗari da tasa'in da hudu yau za ka yi na ɗari da kowa ya san wannan kawai kowa wannan sun ya kai sai ka koma da dukiyar ka Allah madaukakin sarki ya ce dan wani da waɗannan hadisan yana da buƙatar mu ke karanta mu ke wasu mu da kanmu wa'azi mu ke gara mu'amala wallahi suna da amfani ka duba ba cikin bani Isra'ila sun da dole ka ga bani Isra'ila kawai suna dinka mutanen banza amma a cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da har akwai wanda kashi al'ada ta kawai ba da bashi in gari ya ma zafi ka ji kunci ka ce wani ba ni bashi sai ce ku rubuta mun ba wani naira dubu talatin mun ba wani dubu ɗari takwas mun ba wani dubu ɗari bakwai dan yana zaka ga kowa a rubuta idan haka ba ya ku je ku samu kuɗaɗen da suke alƙawari amma duk wanda kuka samu a kunci kar ku guzzura masa kar ku takura mashi in aka zaga akwai kuɗi da wallahi ba ya rayo sai ka mai abu ita ce al'adarsa kawai ba da bashi don mutane su fita daga kunci da ya mutu sai aka yi sa'a ko rashin sa'a babu wani abu da zai shigar da shi aljanna kusan an yi jami'ai da ne tsakanin barna da aikin sa da gaskiya Allah ya ce kuma Allah ba wani abu da kai wanda kake ganin da shi ba a ba da aljanna sai babu kawai yana da al'ada guda ɗaya yi ba mutane ba shi kuma ba na amsa musu inda akwai ne karba in ba mu kada kafa in na ga an tura ba ne da za a ce Allah ya yi ya ce to kai da kake da damar da za ka yafi wa baki na ni Allah in ka kace maka ce ka dai ma'an yayi wannan mu'amala ya kamata ta mu rafa tsakani musamman a irin wannan lokacin da muke rayuwa cikin kunci cikin tsanani amma ya kamata mu mu zama koma mu zama koma ta amana mu zama koma cika alƙawari idan mu duk wanda aka ba baki yana da damar da zai biya ya biya miki biya masa Allah ce wallahi azali ne makullu da zai hulmul masa Allah ce duk wanda yake da abin da zai biya baki yake biyan baki yake azali ne saboda shi din yana cutar da al'umma yana hana zaman lafiya a cikin al'umma yana hana taimakekeniya yana toshe kofar yarda da aminci tsakanin mutane masa Allah ce masa azali ne اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله في خطبة الثانية حديثنا الداعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فخلافا منه أرسلت وإياكم بتقوى الله عز وجل وتقوه في السر والعلن واعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالكم وسيحاسبكم عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان والامانه اللهم حبب الينا الايمان والامانه وزينهما في قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين متبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله